بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وينصب الواو للاستئناف ينصب فعل مضارع مبني لما لم يكن فاعله الفعل نائب الفاعل مرفوع بأو متعلق بينصب وحتى معطوف على أو وكل مبتدأ كل مضاف زائد موصول مضاف إليه على السكون في محل جر ووضع فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله ونائب الفاعل مسلم فيه جازم تقديره هو هو المذكور الأول كتبا مفعولا ثاني شتى صفة لكتبا يقول فعل مضارع مرفوع والفاعل مسلم وجوبا تقديره أنت أبغي فعل مضارع والفاعل مسلم فيه وجوبا تقديره أنا يا حرف نداء فتاة منادى والحرف مصدري ونزل هو فعل مضارع منصوب بأن ولم تجد مضارع في آخره ولم حرف نفي ونسب واستقبال أزال فعل مضارع مرفوع واسمها مكسور فيه وجوبا تقديره أنا قائما خبرها منصوب أو حرف أثن بمعنى إلى تركب فعل مضارع منصوب بأمر مرة بعد أو فاعل مسلم وجوب تقديره أنت وجئت فعلا وفاعلا كي حرف تعليل تولي فعل مضارع منصوب بأمر مرة بعد كي فاعل مسلم وجوب تقديره أنت والياء مفعول الكرامة مفعول ثاني وصرت فعل وفاعل حتى حرف غاية وجر أدخل فعل مضارع منصوب بأمر مرة بعد حتى فاعل مسلم وجوب تقديره أنا اليمامة مفعول به منصوب في الظاهرة وقت بالسيل أمر والفاعل مسلم فيه وجوب تقديره أنت العلم مفعول به منصوب لكي اللام لام كي كي حرف حرف جر ما زائدة تكرم فعل مضارع منصوب لكي ولام نفي فاستنزار في آخره والألف للإفلاج نائب الفاعل مشهور وجوب تقديره أنت وعاد فعل أمر والفاعل مسلم فيه وجوب تقديره أنت أسباب مفعول به منصوب أسباب مضاف على هوا مضاف إليه لتسلم اللام لام التعليل إسلام فعل مضارع موصول لأمر معرفة بعد لام التعليل فعل مسلم وجوبا تقديره أنت والألف لكن لا ناهية ماري فعل مضارع موزون بلا ناهية ولا مجزمه حذف الياء ولا تترك قبلها دليل عليها جاهلا مفعول به منصوب وتتبع الفاء فاء السببية تتبع فعل مضارع منصوب لأمر مرة موزون بعد فاء السببية فعل مسلم فيه وجوبا تقديره أنت ما ناهية عليك جار متعلق مزيد خبر مقدم عطف مبتدا مؤخر عطف مضاف ولا مضاف اليه وتعتبر الفاء فاء السببيه تعتبر الى مضارع منصوب بامر مره موجود بعد فاء السببيه والالف للاطلاق وهل حرف حرف استفهام شريك مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره مخلص من خبر المبتدا تعتقده الفاء فاء السببيه الأسئلة فعل مضارع منصوب بأمر مرة وجوبا بعد فاء السببية وفاعل منصوب وجوبا تقديره أنا لا مفعول به مبني على كل في محل نزل ليت حرف تمنى ونصب لي جار مجرور متألف مربوط خبر ليت مقدمه همزة اسمها منصوبة همزة مضاف على كلام مضاف إليه فأرفد الفاء فاء سعودية أرفد فعل مضارع منصوب بأمر مرات وجوبا بعد فاء سعودية الفاعل منصوب فيه وجوبا تقديره أنا لا مفعول به مبني على كل في محل نزل وزوج فعل أمر والفاعل منصوب فيه وجوبا تقديره أنت فتلتز الفاء فاء سعودية تلتز فعل مضارع منصوب بأمر مرات وجوبا بعد فاء سعودية بأصناف متعلق بالتجزئة أصناف مضاف على الكلام مضاف إليه لا ناهية تحاذر فعل مضارع مجزوم بلا ناهية قال مسلم تأمير أنت وتصيع الواو واو المائية تصيع فعل مضارع مجزوم بأمر مرسم مجزوم بعد واو المائية والفاعل مسلم مجزوم تقديره أنت المعذر مفعول به منصوب ومن اسم شرط يقول فعل مضارع مرفوع مجزوم هي بما على وجه من السكون إني إن حرف توكيد ونجم وليها اسمها ساق شعر حرف تنفيس أشياء إلى مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف مع النزول التأجب وقال مش مفعول به أنا حرم مفعول به منصوبا حرم مضاف والكاف مضاف إليه فقل الفاء وهي اسم في جواب المرء قلت إلى أمر فقال مش مفعول تقدير أنت له متعلق بك إني إن حرف توكيد ونسب إذا حرف جواب وجزاء ونسب أحترم فعل مضارع منصوب بإذا فقال مش مفعول تقدير أنا كاف مفعول به يعني فتح في محل نسب وقلت إلى أمر له متعلق بقل في العرض متألق بقولها حرف نداء هذا منادى مبني على السكون في محل نصب على أداة عرض تنزيل فعل مضارع مرفوع والفاعل مسلم وجوبا تقديره أنت عندي متعلق بتنزيل فتصيب الفاء فاء سعودية تصيب فعل مضارع منصوب بأمر مرتب وجوبا بعد فاء سعودية فاعل مسلم وجوبا تقديره أنت مع كلام مفعول به منصوبا فهذه الفاء فاء سعودية ها حرف تنبيه مبني ومبني على الكسر في محل رفع نواسب خبر المترعب عاصم ملاك الأفعال ملاك إليه وجود الظاهرة مثلتها فعل وفاعله مفعول فهذا فعل أمر والفاعل مثل يجب تقديره أنت العكس مثالي متعلق بفعل وإن هذا شرط تكون فعل مضارع مجزوم بإن فعل من السكون خاتمة مفعول آه، خبر تكون مقدم خاتمة مضاف الفعل مضاف إليه ألف اسمها مؤخر هي الفاء واجئة في جواب إن هي مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع على سكونها متعلق بتختلف لا نافية تختلف فعل مضارع مرفوع والفعل مشهور جواز تقديره هي والجملة خبر المبتدأ تقول فعل مضارع مرفوع لن حرف نفي ونصب واستقبال يرضى فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه مقدرة على الألف لا نزول تعذر أبو فاعل مرفوع أبو مضاف مسؤول مضاف إليه حتى حرف غاية ونصب يرى فعل مضارع منصوب لأن مرمرة بعد حتى فعل مسلم جاز تقديره هو نتائج مفعول به منصوب نتائج مضاف الوؤود مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهرة فصل الأمثلة الخمسة وتحذف وخمسة تحذف منهن الطرف في نسبها فألقه ولا تخف وهي لكيت الخير تفعلان ويفعلان فعل في المباني وتفعلون ثم يفعلون وأنت يا أسماء تفعلين فهذه تحذف منها النون في نسبها ليظهر السكون تقول للزيدين لن تنطلقا وفرقد السماء لن يفترقا وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا وقاتلوا الكفار كيما يسلموا ولن يطيب العيش حتى تسعدي يا هند بالوصل الذي يروي الصدي نعم والله الحمد ما شاء الله يتي وخمسة من الأفعال وخمسة waton akwai wasu guda biyar daga cikin fi'illai tahzifu kana shahe a ɗarafa ƙarshe min hunna na daggare su fi nasbiha wajen yi musu nasba suna nufin akwai wasu amsila wasu misalai guda biyar don su a cikin musu al'amsila su hamsa misalai na ba wai su ɗai su biyar ɗin ɗai ba a su misalai ɗai na kamar yadda ka san wajen sarfu ma'aunai ma'auni na na ainihin fi'ili wasu ma'aunai na guda biyar waɗannan ma'aunayen duk fi'ilin da a bisa ga wannan ma'aunin nasu kuma awannin nasu ko da bai dace da wasu lamba inda ya zan akwai aliful isnaini ko wawul jama'a ko ya'ul mu'annas fil muhadaba ko bai dace da wannan shi a wata ya dace to shi ciwon ku ba sai ya dace ba inda an samu aliful isnaini ko ya ulma annan suke muhadaba kowa wal jama'a ce to waɗannan za mu sai musu al'amsar su hamsa za a yi musu rafa da su hutun nuni a yi musu nasba da jazma da hasbiha to shi ne yace wa hamsatun biyar daga cikin fi'illai tahzifu kana shahi addarafa ƙarshe min hunna na daggare su fi nasbiha wajen nasba sai ya zan shahi wannan shi alaman nasba fa alqihi ka yi jiwa da ƙarshen nan nasu ha wala ta khaf kada ka ji tsoro a duk wani fi'ili mudari'i wanda damirul islami ya taru da shi kamar irin antuma tabribani kaga mu hada bai kenan ko azzaidani yabribani ka ji ga ya bai kenan ko damirin jam'i antum tabribuna ko na ga ibai azzaiduna yabribuna ko damirin mu'annas sul muhadaba anti tadribina waɗannan su aka ce ma al'amsalatul hamsa ga lafazinsu su uku na amma kuma wajen tafsiri kaga za su kai hudu za su kai biyar tunda na ga'ibi da na muhadari tadribuna yadrib yadribani tadribani kaga da yadribani da tadribani dole irabin su gudana alifun ya shi daya a daya yadribuna da tadribuna shi ma duk gudana wawuna shi kuma wancan tadribina shi Allah uku uku ne awo ainihin awo ga hakika ga hakika ne uku na amma wajen tafsiri da takadiri za ka kai su biyar shi na cewa hiya su ne yaf'alani wa taf'alani laqita alkhaira wato jumla ce i'tiradiyya jumla ce du'a'iyya a wahiya wahiya wato ita su waɗannan amsilatul hamsa su ne taf'ala ne wa yaf'ala ne laqita alkhaira Allah shi hada ka da alheri haka jumla ce mu'tarida laqita alkhaira a addu'a ce yi Allah shi haɗa ka da alkhairi taf'alani da yaf'alani fa'arif ka san almabani maginaye ma'ana ka san inda aka gino su da yadda ake gino su shi a ma'anar ma'anar mabani in ka ce taf'alani da yaf'alani a duk kawo duk gudana maginar su duk gudana ma'ana duk dai suna bisa ga aliful isnain kawo ka san maginai wato fa'arifil mabani ka san maginai ma'ana ka san ma'aunayya su waɗanga misali zai na hanka baka amma duk wani abu yanzu ta zare bani kaga ai ba su bisa ga ma'aunin tab alani tab ribani da wasali sun canza da inda wasalin tab ribani za a kallo za a ce tab ilani tab ilani da kasara amma ba shi aka kallo ba shi dai yawa yawa ka san mabani magine yannan yawa awo su abinda sai za a kula da shi aliful isnain din nan duk inda shiga cikin fi'ili mudari shi in dai an samu aliful isnain ko tare da ga'ibi take shi kenan ko tare da ga'ibi take ko tare da muhadabi kaga taf'alani tana tare da muhadabi guda biyu yaf'alani tana tare da ga'ibai guda biyu yawwa kwarai da gaske in ka kula da alifun din da wawu za su zama alama ta ainihin misali ba wasu an matsayin fa'ili ba za su zama alama ne kawai to bisa ga irin lugar nan ta aka rumi baraji su to amsilar nan za su tashi daga biyar su kai har guda takwas don kaga yanzu in ka ce taf'alani antuma taf'alani ko az-zaidani yaf'alani ko kace yaf'alani az-zaidani ka gane ko yaf'alani az-zaidani kaga sun kai sun kai haka shi ma wancan to in ka dubi wannan shi ma wato taf'alani din ga kaga zai iya zama ni na farko ba da miri na mu haɗari ba zai iya zama da mirin mi ga'ibi kuma ni an matsayinsu duk fa'ili na ko alifan ɗin na za mu ɗauke shi fa'ili taf'ala ne fa'ili to za mu iya ɗaukar kuma taf'ala ne ɗin na yanzu ba da miri na ba alama ce kawai ta tasmiya sai mu kawo mai fa'ili ne sai mu ce yaf'ala ne zaidani yawwa to shi zai zama alama ɗai to irin wannan in mun haƙara wannan to zai zai tashi yawwa aka lunil baragi su luga aka lunil baragi su luga kage kamata ya ce akala nil baragi su akala ba sai alamar jami'a tunda shi fi za a yi mai alamar jami'a wata lugaci wadda suke ce lugatu a kalmi ba a su akwai hadisi wanda su zo game da ita shi ma an yi maganganu ga ne ya ta'aƙa buna fi kun mala'ika mala'ika an ka ce ya ta'aƙa buna da wawu kuma an ka ce mala'ika a mala'ika a mala'ika na illa dai shi a fa'ilin ya ta'aƙa buna kuma ga na fahimta wawu ba ta zama ba ta zama fa'ili ba alama kawai ta zama alama kawai amma almala'ikatu shi ya zama ya fa'ili zama fa'ili iri ne na iri ne na in kace ya fa alana sai nan.
dani yawwa to wai to yanzu ka kaje fadin nan bai zama fa'ili ba alama ɗaya zama azaidanin nan yawwa shi a fa'ili Mhm. yanzu in ka duba sun zama yawwa in ka duba yanzu muna da taf'alani muna da yaf'alani ko to sai ka ce taf'alani din nan alifin din nan in ta tuho fa'ili ko kuma in ta tuho alama ko yaf'alani shi ma alifin din nan in ta tuho fa'ili ko ta tuho alama ka ji guda hudu ko? to haka shi ma yaf'aluna haka ne za ta yi mai Yanzu alama ko zama fa'ili awo ko ya zama fa'ili to haka za dan shi yace fi'ilan za su iya wuce biyar su kai takwas to har da ma taf'ali nan ma haka kaga taf'alina ita ma taf'alina hindun in ka ce taf'alina ita kaga ita ba ba ba ba iya ba iya mata ba a yi mata irin awo wannan ba iya mata irin to in sai ita muka mufrada ce guda biyu wannan
alifu Yaf ko ya alama.
zama alama awo ko ya zama ai fa'ili mm, biyu awo biyu juyu biyu tun da na ba gaya daga ko awo na ga'i a da mu wato za su zama kuɗi awo yawwa shi ga- kuma na na yaf aluna shi ma haka za su zama biyu awo
ko kaga shi shi ma za su zama hudu za su zama ne kuɗi awo za su zama hudu a tun da kowane guda za a yi kwarai da sau gaske biyu yawwa lallai za su kai takwas mhm, to shi ne yanzu ya fa yawwa to amma dai ana ce musu amsalatul hamsa ana barin su biyar kawai yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina a lokacin aka amma nuni dai ba amma dai ba ta yara ba a ba ta shahara ba ana ana faɗin ta amma da lalle kamar yawa gaskiya ba sai da ita ba amma dai samu karɓa su a amma ibnu malik ya ce ana cewa ana yi wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu wal fi'lu ba'du wato musnad wal wato wal fi'lu lizahiri ba'du musnad fi'li ana ana dangana shi ga zahiri na'am an ce ana cewa hakan na'am hadda ayoyin Qur'ani sun kawo Allah ya ce wa asabun najwan ladina zalamu wa asabun najwan ladina zalamu an ce alladina zalamu shafa'ili asabun najwa kuma ga wawo nan ka zo ta alama to wai an- wasu malaman lirabi sun yi ta to an tuho jalla irabi shi alifu din nan da ya zama alama ko ya ka a ce alamar su tani ce alamar su tasmiya ce ko alamar su jami'a ke to shi na gaskiya alama ce alamatu tasniyatin ko alamar su jami'a
to na'am to ana ce musu amsila hamsa amsilatun hamsatun kawai aka ce musu saboda kinaya da ya kai da su ba irin asma'ul hamsa na waɗanda ainihin sunayen na ba ko da asma'ul sitta amma waɗanda sai a ce amsilatun hamsa ba ba a ce musu af'alun hamsatun ba za mu kira su ams- af'alun hamsatun kai tsaye ba saboda ba- ba su ɗaya ba ainihin fi'illai na guda biyar ɗaya aka wa wannan duk wani fi'ili wanda ya cika waɗannan alu alamomi za a yi mana nagari.
kawai misalai na aka bayar su duk Yawwa.
wani wanda ya ci ka- da wannan ka'idar yawwa ta duk wanda ya hau wannan kan misali ne da wawul jama'a da ya Yawwa.
al-mukhataba yawwa shi ke za a yi awo amma su yance al-asma al-khamsa su din ne su da za illa da a kan kai a yi kiyasi da wasu da wasu irin su ba kebantattu ne yawwa da haka ce musu amsila kansa ya haka ce musu afalul hamsa kawai dai wa kis ala zalika ne yawwa wannan mhm. to Mm.
shi ne to shi ne wa taf'aluna sa'annan taf'aluna shi an na uku wa taf'aluna ko Mhm. wa yaf'aluna fa'alifin mabani awo wa taf'aluna a summa yaf'aluna sa'annan yaf'aluna shi an shi an na na hudu ko yaf'aluna wa anti ke ya asma'u ya ke asma'u taf'alina kina aikatawa kaga taf'alina shi annabiyat to waɗannan su guda biyar su amsalatul khamsa yace to fa hazihi waɗannan tuhuzafu ana shahi an nunu nunun min ha da gare sa da gare ta su waɗanda amsalar da muka kawo guda biyar to ana shahi musu nunu wato wajen nasba niyabatan anil fathati fi nasbiha wajen nasbarta saboda me liya zahara sukunu saboda sukuni shi bayyana bayan an yi hasbi bayan an shahi da sukuni shi bayyana taqulu kana ce alif zaidai bayyana na alifu ko wawu awo Koya.
yau na alif ko waw ko yawo kaga sukunin nan zai bayyana kamar irin lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna kaga lan tanalu kaga sukuni ya bayyana bisa waw alamar nasba fi hasbun nun wal waw fa'il haka nan tunfiqu shi na baka misali da kai ne ce ta ƙulu kana ce alis zai daina ga zaidu biyu lantan ƙwalika ba za ku tafi ba lantan ƙwalika ba za ku tafi ba an tsalaka ne a kaga kan ƙwalika ne na san shahi nunu saboda alamar rafa ce an ka shahi da saboda a nuna nasba ce wa farƙada sama'i taurari biyu na sama waɗanda aka ce mafarƙadai ne farƙadai ne wasu taurari na guda biyu sama a sai an ka shahi nunu Ah, wata An- tsalaka ne.
yawan sai ce farka da sama tauraru biyu na sama lan yaftarika ba za su rarraba ba kaga yaftarika ne sai an ka shahin nuna ba za su rarraba wa Lan taf lan yaftarika ahadi ya yaftarika ta- a wudiliya ya haka ya- yaftarika yaftarika ne an ka shafe.
yawwa walan wajahidu ko ku yi jihadi ku yi yaƙi ya ƙaumi ya ku mutane na hatta tagnamu har sai kun samu ganima kaga ta gana muna dan shahin ma wa qatilu ku yaqi al kufara kafirai kai ma yuslimu domin su musulunta kaga kai ma yuslimu yuslimu din an shahin muna yuslimu na ma din nan za'ida ta sai eh ma za'ida ce walan ya ɗiba aiki a yawwa ita ta yi aiki sai na sa a murmara bayan ta in kuma ka kaddara lamuna nan shi ke nan da kai yusuf in ka kaddara lamuna nan ga kai shi ke nan da kai ma sai zan istai na ba direct walan ya ɗiba aishu amma dai kun yi waɗannan na nan za'idata ma'a mun yi ko shi za'idata ba ta hana mu kai aiki ba ta zama kafatun gare ta. Walan ya ɗibar aishu rayuwa ba za ta yi daɗi ba hatta ta sa'adi har sai ke azirta ya hindu ya ke hindu, daga ta sa'adina, hatta ta sa'adi har sai ke samu arziki bil wasu da saduwa, Allah zai wannan ya shafi da ke warkar da aswada ƙishirwa. Kaga shi cikon bai ci ɗina, yarwiyar sama, ok, yawan da ke kwadda. shi kuma wanda ya shi a to yarwi wanda ke kosar da asadi wato asada kishirwa wanda zai kosar da kishirwan nan to shi ko can
shi kuma ya shi wanda ke warkar da asada kishirwa kaga duk dai ma'ana duk dai ma'ana guda ne a shi ke da alhamdulillah